بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في الصلاة وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا نعم الباب الثاني في الصلاة باب نبي أتكون وانا اللتافي نام من البركة المقدمة الإزية wato zai tattauna ne dangane da bayani akan hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da sallah kamatin daga abin da ya shafi takbiratul ihram har ya zuwa fita daga sallah game da bayani akan abubuwan da suke rukunne ne na cikin sallah da kuma abubuwan da suke sunnoni ne na cikin sallah da abubuwan da suke mustahabbai ne na cikin sallah da abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah da abubuwan da suke zamantowa masu ruguza sallah ne ta bawan Allah musulmi to wannan babe ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa sannan kuma da azkar wanda ake yin su bayan an fita daga cikin sallah ta farilla kafin mai sallah ta farilla ya tashi daga gurin da ya sallah ta farilla malam yace wahiya ahadu arkanil islamil khams wato sallah ita ɗaya ce daga cikin rukunai na musulunci guda biyar allati buniya alaiha wanda aka gina musulunci akan waɗannan shika-shikai waɗannan gimshikai guda biyar wato akwai waɗansu gimshikai wanda aka gina addini na musulunci a kansu kamar yadda hadisai ingantattu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka yi bayani a kai shahadati allah ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rukuni na farko daga cikin rukunai na musulunci guda biyar shine shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah hakika annabi Muhammad farin jakada sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunai na musulunci guda biyar wanda da furta shi ne mutum yake zamantowa musulmi da kangarewa wannan kalma da ita ne bawan Allah musulmi yake fita daga cikin musulunci ya shiga cikin da'ir waɗanda suke wato a da'ul islam wanda ba musulmai ba wa iqamis salati sai kuma rukuni na biyu shine da tsayar da sallah tsayar da sallah shine bayar da ita akan fuskarta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da sahabbai a aikace to mutum ya zamanto ya bayar da sallah da haƙoƙinta da sharuɗanta da sunnoninta da mustahabbanta wa ita zakati da kuma bayar da zakka wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kore mishi dukiya wanda ta kai nisabi to akwai haƙi na ubangiji ta'ala da zai fitar idan lokacin fitar mata da zakka yayi ya fitar da wannan haƙi ɗin ya danka shi a hannun waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani wanda ake bayar da zakka zuwa gare su wa saumi ramadana sannan kuma da azumi na ramadan a cikin kowace shekara wata goma sha biyu da muke da kwai akwai wata guda ɗaya wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fardanta azumtar shi a kanmu kamar yadda allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun can gaba yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa hajj baitillahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila sai kuma rukuni na biyar na karshe shine nufatar daki na ubangiji subhanahu wa ta'ala mai alhurma da niyyar bayar da ibada wanda take ta hajji da dukkan bawan da Allah subhanahu ta'ala ya hore mishi ikon saduwa zuwa ga wannan ɗaki nashi wanda yake garin Makka na'am والصلاه اعظمها بعد الشهادتين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين
والصلاه اعظمها بعد الشهادتين malam yace wassalatu sallah a'zamuha ita ce mafi girma daga cikin waɗannan gimshike guda biyar ba da shahada ta yi bayan kalmomi na shahada guda biyu idan ka cire kalmar shahadan nan to ba wani rukuni wanda yake da kwai ƙarfi kamar rukuni na sallah mana kama ha faqada aqama ad-din malam yace dukkan wanda ya tsayar da sallah ya bayar da ita kamar yadda aka umarce shi da ya bayar da ita akan huskarta wanda take ingatacciya ya yi iya gwargwadon ƙarfinsa za a ce faƙara a kama dina hakika ya tsayar da addini wato dukkan waɗansu ayyuka na addini in ya zama to bawan allah musulmi ya zo da kalmar shahada to ba wani abu wanda yake iya bambanta shi da kankanin shi da wanda ba musulmi ba shine sallah kuma yadda hadith din jabir ɗan abdullahi ya tabbatar wanda yana cikin sayo musulmi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce inna baina shirki inna baina rajuli wa baina shirki wal kufri tarkar salati wato tsakankanin mutum da shirka da butulcewa Allah shine daina sallah idan ya zama to bawan Allah musulmi ya daina sallah to wannan yana ɗaya daga cikin wato sabani na malamai wanda suka yi akan shin mutumin da baya sallah yayi kalmar shahada musulmi ne ko ba musulmi bane to amma dai irin su abdurrahman ibn abi laila wanda suka riski sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato suna ganin cewa kunzumi na sahabbai na ma'aiki sun tafi akan cewa dukkan wanda ya bar sallah jahadan laha faqad kafara dukkan wanda ya bar sallah yana mai musan wajabcinta to hakika ya fita daga musulunci ba wai ita kadai ba hatta sauran arkan na musulunci azumi na ramadan da zakka da hajji dukkan wanda ya bar su saboda yana musancewa su ba addini ba ne ya fita daga cikin addini na musulunci goman taraka ha faƙar taraka din dukkan wanda ya bar sallah ya zamanto ya yi watsi da ita baya yin ta ko kuma yana yin ta amma kuma yadda ya ga dama ne yake yin ta ba kamar yadda addini na musulunci ya koyar da ita ba yana yin ta a lokacin da ya ga dama ba lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata mai ba na cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to faqad taraka din hakika ya bar addini dukan wanda ya zamanto yayi wa sallah dokan sakainar kashi bai damu da ita ba bai damu da yinta a cikin jama'a ba bai damu da yinta kamar yanda aka koyar ba yana yin ta faca-faca kamar yanda ya samu dama lokacin da ya ga dama to hakika yayi sakaci da addini gabaki daya نعم ولوجودها خمسة شهور الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس وحضور وقت الصلاة وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا
ولوجوبها خمسة شروط خمسة شروط شروط غدا بيرني سكي تبتا لوجوبها غوجبتين صلى kafin sallah ta zamanto wajibi akan bawan Allah musulmi sai an samu waɗannan sharuɗan guda biyar sannan kuma sallah take waje ba a kan shi a sharuɗul awwal al-islam sharaɗi na farko shine musulunci dukkan wanda bai siffanta ba da wannan wato abu mai girma da wannan ni'ima mai girma ta musulunci to ba za a kira shi ba akan cewa ya yi sallah lokacin sallah idan ya yi ba za a ce ba shi ana kiran shi da ya zo yi sallah saboda duk wani aiki na alkhairi da bawan Allah zai aikata matukar bai shiga musulunci ba to wannan aikin nashi zai zama to zero ne da a biya shi tun a nan duniya ba zai amfana da shi a gobe kiyama ba saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sayin musulun hadithin abdullahi ibn juda'an abdullahi ibn juda'an ɗaya ne daga cikin manya-manyan mutane na larabawa wanda suke tallabawa marayu suke sadar da zumunta to lokacin da ya rasu na Aisha ta ce ya rasulullahi ibnu juda'an kana yasulur rahima wa yad'imul masakin fa hal zaka nafi'uhu qala la innahu lam yakul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai duk abin nan da ya aikata na alheri a wannan gida na duniya na ciyar da miskinai da tallabawa marayu da sadar da zumunta wannan ba zai amfanin shi a gobe kiyama ba saboda sharaɗin amsar aiki shine wato shiga musulunci Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dukkan mutumin da bai shiga musulunci ba to duk wani aiki na alkhairi wanda za a sakaita wa bawa a kan shi idan ya aikata shi ba zai shiga ba zai ba zai samu lada ba mun gane da kyau shine al-islam shine sharadi na farko daga cikin sharuɗa na wajibcin sallah haka alladhi laysa bi muslimin fala tukhatibuhu bi salatin awwalan tukhatibuhu bil islam muslimu awwalan thumma tukhatibuhu bis salati wal bulugh sai kuma sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na wajibcin sallah shine balaga yaro ɗan ƙarami sallah ba wajibi bace a haƙƙinsa kamar yadda za mu tarra sallah ba wajibi bace a haƙƙinsa mustahabbi ne ana so yaro wanda ya zama to mumayyiz ne mai rarrabewa ne yana da hankali kafin ya balaga ya zama to dokoki na addini na musulunci ga baki ɗaya koye su amma ba wajibi bane a kan shi in ya zama to wannan musulmi ne dan musulmi ne amma kuma shi din ba baligi bane yan sallah ba wajibi bace a haƙƙinsa sallah mustahabbi ce a kan shi saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi na nana Aisha wanda al-Imam Abu Dawuda da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka fitar da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce rufi alqalamu an thalathin anin na'imi hatta yasqiza wa anil majnuni hatta yabra'a wa anis sabiyi hatta yahtadima to yaro dan karami doka ba ta aiki akan shi sai kuma na uku wal aqal da hankali idan ya zamanto mutum musulmi ne baligi ne amma kuma gashi ba cif ba ne haka haka ne shi 0r ne to na shi ma falatu khatibuhu bis salati ba za ka mai magana akan sallah ba dukkan wanda ya zamanto majnun ne to majnuni kashi biyu ne akwai almajnunul mudbaq akwai almajnun almufiq akwai mahaukaci wanda yake rufaffe wanda da kowane lokaci yana cikin hauka imma ka ganshi a turu imma ka ganshi a dawa imma ka ganshi tsirara da kowane lokaci da yana cikin hauka to wannan lokacin sallah idan ba za ka ce kai mu je ayi alwala ayi sallah akwai kuma almujnun almufiq alladhi yataqabba'u jununuhu wanda yake haukar tashi lokaci zuwa lokaci ne take zo mishi wani lokacin za a gan shi a cikin mutane lafiya kalau kaga yayi wanka ya zo cikin jama'a amma wani lokacin a haukar shi ta taso mishi za ka za ka iya ganin shi ma tsirara to wani lokacin da yake cikin hayyacin shi lokacin da ya dawo cikin hayyacin sa mukhadabun ne bi furu'i shari'a amma idan ya zamanto yana cikin wannan haukar tashi ghairu mukhadabin biha za a mai magana ne da ita a lokacin da yake cikin hayyacin sa amma a lokacin da ya zamanto kidimamme ya zamanto kidahumi ya zamanto baya cikin hayyacinsa to yanzu waɗannan shika-shikai na sallah ga baki ɗaya shika-shikai na musulunci ba za a mai magana da su ba mun gane da kyau saboda hadisin da muka karanta na ɗazu yana da aisha sai kuma na hudu wartifa'u damil haidi wan nifas da kuma ɗokewar jini na al'ada da jini na biki a haƙƙin mace idan ya zamanto mace tana cikin jini na al'ada ko tana cikin jini na biki to a wannan lokaci ba za ta yi sallah ba idan ta yi sallah ma ubangiji subhanahu wata'ala ba zai amsa ba saboda an samu mani min mawani ya kabuli ibadatiha an samu wani mai hanawa daga abubuwan da suke hana amsar ibadata a wannan lokaci saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sayar bukhari da muslim hadithin na na mu'ada ta ce wa nana aisha ma balu al-ha'iq taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata fa qalat ahruriyatun anti fa qalat la walakinni as'alu qalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salati hakanan kuma macen da take cikin jini na biki ita ma ba a yi mata magana dangane da abin da ya shafi sallah idan lokacin sallah yayi waɗannan su suna cikin bagas za su yi sallah ta farilla ba ballantana ta nafila haka idan cikin watan ramadana ne ba za su yi azumi na ramadana ba saboda dukkaninsu waɗannan na daga cikin ashabul uzur waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi uzurinsu ya yi musu ɗangu idan ba su yi sallah ba ko ba su yi azumi ba sai kuma wa huduru waqati salati na biyar daga cikin sharuɗan da suke wajabta sallah shine da kuma halartowa lokaci na sallah idan ya zamanto mutum musulmi ne baligi ne mai hankali ne mace ce ba ta cikin jini na al'ada ba ta cikin jini na biki to inda lokacin sallah bai ba za a yi mata magana akan ta yi sallah ba sai yana zaune sha ɗaya ta rana ba za ka ce ba kai ayi alwala a ji a yi sallar azu saboda lokacin sallah ɗin bai shiga ba huduru waqti sal huduru waqti salati shartun min shuruɗi wujubi salati wato sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na wajibcin sallah sannan kuma sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah ta yadda inda a ce mutum zai yi sallah wajen sha ɗaya ta rana ya sallar azuhur kafin rana ta karkata daga tsakiyar sama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amsa ba saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mabuta ko kuma mutum ya yi sallar asubahi wajen karfe uku na dare kafin alfijir ya keto yana yin haka na Allah ta'ala ba zai amsa sallar shi ba ko kuma mutum ya yi sallar magariba kafin rana ta fada waɗannan dukkaninsu lokaci gare su idan mutum ya yi su kafin lokacinsu kamar mutum ne ya yi shukar dissa idan wani irin ruwa za a yi ba za ta fito ba na'am watajibu wujuban muwassa'an bi awwalil waqti watajibu sallah tana wajaba akan bawan Allah musulmi wanda waɗannan sharuɗa suka tattaru a tattare suka cika a tattare da shi bi awwalil waqti wujuban muwassa'an wajabci wanda yake abin yalwatawa bi awwalil waqti a farkon lokacin sallah din wato idan aka ce alwujubul muwassa wajabci wanda yake abun yalwatawa shine mutum yana da damar da zarar lokacin sallah ya shiga kai tsaye ya tashi ya bayar da ita as-salatu fi awwalil waqti yana da damar ya jinkirta ta inda a ce rana tana karkatawa daga tsakiyar sama karfe 12 da rabi to yana da damar 12 da rabi din ya shirya ya sallashi yana damar ya kai ta hadda arba'in yana damar ya kai ta karfe daya yana da damar ya kai ta karfe daya da ashirin yana da damar ya kai ta karfe daya da rabi duba da gwargwadon haja da kuma gwargwadon yanda wato mamudin da suke sallah a bayan shi za su tattaru a wannan lokaci shine wujuban muwassa na'am faman jahada wujubaha aw shay'an min wajibatiha aw shay'an min arkani al-islami al-khamsati wa huwa kafirun murtaddun yustatabu thalathata ayyamin fa in taba wa illa utila faman jahada wujubaha dukkan wanda yayi musan wajibcin sallah ta lokaci biyar dinnan akan shi baligi ne mai hankali ne musulmi ne shikenan da aka mai magana ta sallah sai ce ai ita ba wajibi bace a kan shi yace shi sallah ba wajibi bace a kan shi ko kuma yace shi baya tunanin cewa ma wannan sallah ta lokaci biyar ga wata hanya wanda take mai kekkiya wanda ta tabbata zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wannan abin da kuke kawo su kuke amma ma an zalallahu biha min sultan yace a kawo mishi aya daya wanda ya ta yi magana a kan cewa sallar azuhur a yi ta lokaci kaza la'asar a yi ta lokaci kaza raka'a kaza laka'a kaza magariba da isha a yi lokaci kaza ce shi ba wata hanya da ya ga wanda ta tabbata yake inkarin haka nan aushe an min arkanil islam min wajibatiha ko kuma yayi musan wani abu daga cikin abubuwan da suke wajibabbu ne na sallah wanda ambatansu ya gabata a baya aw shay'an min arkanil islam ko kuma yayi musan wani abu daga cikin rukunai da min arkanil islam al khamsati ko kuma yayi musan wani abu daga cikin wato rukunai na musulunci guda biyar wanda ambatan su ya gabata a baya yace shi yana ganin cewa wannan azumi da ake kawo wahaltar da kai da yaki amma ba inda Allah ta'ala ya ce a azumci wannan wata na ramadana ba inda Allah ta'ala ce kwana 29 zai ko kwana 30 daidai ba inda aka ce sannan kuma azumi din daga keto wal alfijir ne har ya zuwa rana ta fada ita shi wannan abin yana kalubalanta shi ko kuma yi musan ibadar hajji ya ce a ce kowace shekara a cikin wata na zulhijja sai an je an tattaru ranar tara ga watan zulhijja sai an je an haɗu a filin arfa an yi ibada sannan kuma ranar goma ga watan zulhijja a yi suka a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce wannan abin shi bai yadda da shi ba ko ce bai yadda da zakka ba ya ce kawai wata fatant ce wata jizya ce ake so a ɗora wa mutum da sauransu malam ya ce fahuwa kafir to wannan ha ya cancanci kalmar kabulasar murtaddun sannan kuma ya yi ridda ya yi murabus ya fita daga addini na musulunci yustatabu thalathata ayyamin wato ana neman ya dawo daga rakiyar wannan abin da yake kai na musan sallah wajabcin sallah ko na musan wajabcin ɗaya daga cikin waɗannan rukunai na musulunci guda biyar tsawon kwana guda uku za a zauna da shi a tattauna da shi a yi mukabala da shi a nuna mai wannan fatawa da yake kai fa ta cewa sallah ba wajibi ba ce baya ganin wajabcinta yana ganin wahala ce kawai ake ko ɗaya daga cikin rukunnan na musulunci din nan da ya musan shi yana ganin kawai wahala ne bayan suke idan suka idan suna aikatawa a ce wannan abin da yake kai na fatawa akan kusure yake ga magabata ɗari bisa ɗari miliyan bisa miliyan wanda sun saba mushi tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ga malaman mazahib din nan duka guda hudu akan fatawar da take kishiyar tashi take kishiyar fatawar shi da suke tsawon kwana uku za ana tattaunawa da shi a kawo malamin garinsu wanda yake bujimi ne ya san ayal qur'ani ya san sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da shi a kawo malamai wanda suke na waɗansu gari ruwa wanda an san san cewa waɗannan sun fahimci addini na musulunci a mahanga ta magabata su tattauna da shi to fahimta ba idan ya dawo daga rakiyar abin da yake kai na fatawa ɗin nan ya ce lalle ya fahimci abin da yake kai kuskure ne a dama wata shubaha ce ta nimautar da shi shi yasa yake tunanin wannan hakan din to falillah ilhamu in ya dawo saboda dama wani lokaci mutum shubaha tana sawa ya yi musan abin da yake sananne ne a addini irin mutumin da ya tashi a ƙasar da ba ta musulmai ba ya tashi a biyar da babu musulmi a cikinta don ya yi musan wani abu daga cikin abubuwan da suke sanannu ne a addini na musulunci ba za a ce ba lalle ya yi kuskure da yawa to amma idan ya zamanto an zauna da shi malamai sun nuna mai kusakuran shi da ayar ƙur'ani da sunna ta ma'aice sallallahu alaihi wasallama idan ya amsa da hannu biyu alhamdulillah wa illa idan bai dawo ba ya ce shi wa kamar yadda ya ga daren jiya da wannan fatawa ɗin yau ma a kanta yake baya sauka da kanta har aka yi kwana uku a kullum ana tattaunawa da shi yana ganin cewa shi dai idan kala ta hazami fa saddiqu ha fa innal qawla ma kala ta hazami to kutila yanzu wannan kashe shi za a yi saboda ya fita daga addini na musulunci duk wanda ya ce sallah yana kalubalantar wanda ya ce wajibi ce yin sallah ta farilla aka yi ta kalkaɗe mai kura da ayoyi da hadisai na ma'aiki amma tun duk da haka bai dawo daga kan rakiyar da yake kai ba har aka yi tsawon kwana uku ana tattaunawa da shi to ya halitta a zubar da saboda ya fita daga addini na musulunci now
ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتذرا إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة مقدار ركعة كاملة فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا نعم ومن أقر بوجوبها دكا وند يتبتر دا وجبت صلى yace sallah wajibi ce ya yarda da cewa rukuni ce daga cikin rukunai na sallah wajibi ce a kan shi amma kuma wamtana a min filiha takasulan sai ya ƙi yin sallah ɗin saboda kasala kowanda za ga cewa wajen aiki na alheri suna nauyin jiki wajen aiki na alheri kama an danne su da dutse in za su tashi su yi shi ba za su iya yin shi ba in suka tashi ma za su yi shi za ka gano alamar nauyin jiki a tattare da su ya ce yi sallah ya yarda wajibi ce a kan shi amma dai shi kawai baya jin daɗi in ya tashi zai yi ta to untudira ila an yi baka min wakati haddaruri miqdaru raka'atin kamilatin untudira to sai a jira shi ila an yi baka miqdaru raka'atin kamilatin hal ya zuwa gwargwadon yadda za a samu raka'a guda ɗaya tal cikakkiya da ruku'unta da sujadinta guda biyu min wakati haddaruri daga lokacin wannan sallar wanda yake na laruri akwai lokaci wanda yake na laruri akwai lokaci wanda yake na ikhtiyari akwai muhtari akwai daruri kowace sallah tana da waɗannan guda biyu kamar yadda mai littafin akhdari ya tattauna a kansu haka shi ma wannan ɗin insha Allah zai tattauna a kai idan az-zuhur ce ya zamanto kafin rana ta fada ya wuce gwargwadon da za a samu rakawo'i guda biyu ba da sujadinsu da ruku'unsu to fa'in lam yusalli idan har ya kai wannan lokacin amma kuma ya ƙi tashi ya yi sallah mutala bisaifi hadda sai a kashe shi da takobi amma kisan da za a mushi kisa ne za a mushi haddan wato wannan shine haddin da ya dace da shi ba wai saboda ya fita daga addini na musulunci ba kamar yadda mutumin da yake da aure idan ya tafi ya yi zina hukuncinsa shine a jefe shi kuma idan aka jefe shi wannan shine haddinsa ba don saboda ya fita daga cikin musulunci ba kamar yadda idan musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi ba tare da ya zubar mishi ba ba tare da ya kashe mai ba hukuncinsa shine a kashe shi to haka nan shi ma wannan hukuncinsa shine a kashe shi amma haddi ne za a mai ba wai dan ya fita daga musulunci ba akwai bambanci tsakankanin wancan wanda aka kashe shi saboda ya yi misar rukuni daga cikin rukunai na musulunci da kuma shi wannan saboda ya ji aikata sallah amma yana da yakinin cewa sallah rukuni ce daga cikin rukunai na musulunci to idan aka kashe shi wannan shi za a mu'amalance shi mu'amala ta musulmi wanda yake mai laifi wanda yake aikata kabira min al-kaba'ir na'am
wa yusalli alayhi ghayru ahli fadli was-salahi wa yurfa'u fi maqadir al-muslimina to idan ya zamanto bayan an kashe shi saboda wannan shine haddin sa ko to wa yusalli alayhi ghayru ahli al-fadli wanka za a mishi a sa mai likafani a mai sallah a je a binne shi a makabarta ta musulmai ya ce wa yusalli alaihi ghairu ahalil fadli waɗansu ma'abuta daraja su za su yi mishi sallah limami wanda yake yi wa mutanen kirki sallah to yanzu a wannan lokacin sai a naɗa wani limami ya unguwa akwai wani wanda aka san cewa yana ɗan shan wiwi yana ɗan shan taba da sauransu ya ce to wani kai za ka yi limanci yau a matsayinka na abokinsa ko a matsayinka na wanda za ka jagoranci manya-manyan mutane iri-irinka shi kenan sai a ce shi da mai limanci kuma a ce ka tattaro iri irin ku wanda kuke zama fada ɗaya kuna shan taba da sauransu su yi mishi sallah an gane da kyau amma ma'abuta daraja da kima wanda idan ka gansu kaga wato nagarta malamai wasalahi da kuma ma'abuta gyara wanda suke kawo gyara cikin al'umma wannan ba za su yi mai sallah ba saboda in ya zamanto mutumin da yake barin sallah mutanen kirki suna yi mai sallah to zai zamanto babu tsawatarwa a ciki amma yanzu mutumin da ya yi wasa da sallah a unguwa aka dora doka ta Allah a kai shi a kashe shi kuma a ga wanda suka jibinci mishi sallah ba mutanen kirki bane a ga duk wanda yake da irin wannan ra'ayi din zai dawo ya daina ce shi ma in ya mutu fa irin wannan sutura za a mishi ba ta kirki ba za a mishi sai ya dawo ya canza shawara ya shiga cikin musulmai ya dinga yin sallah tare da su wa yudfanu fi maqabiril muslimina ana binne shi a cikin makabarta ta musulmai in aka tashi bayan an mai sallah waɗannan lalatattun sun mai sallah kina dokan shi za a je can makabarta ta mu ta musulmai a binne shi a ciki
wala yuqmasu qabruhu wala yuqtalu bil fa'idati
wala yuqmasu qabruhu ba za a shafe ba kabarinsa a daidaita shi a mai tozo irin yadda ake yi wa kaburbura na musulmai cikakku wato sutura irin yadda za a ga kabari na musulmi na musulmi cikakke gashi an ɗan yi mai tozo kamar yadda ya dace a shari'a ta musulunci to shi aka je kawai suturar da za a mai a mai faca faca faca yadda dai za a gane cewa lalle idan mutum ya yi irin wannan rasuwar ba wai sutura za a mai ta galihu ba za mu yi sutura ce irin kamar kwamba kamar kayanta irin yadda bai baiwa addini na musulunci kima da daraja a idansa ba to haka nan musulmai ba za su gan shi da kima da daraja da idansu ba mun gane da kyau wala yuqtalu bil fa'itati amma ba za a kashe musulmi ba saboda sallar da lokacin ta ya fita ba za a kashe shi ba kuna zaune da wani ya ce ai shi rabon shi da ya sallah kusan kwana uku yau za ka ce ba kai kai kai kai kai ya halitta a kashe ka ba za a kashe shi ba yanzu da mai lokaci ake magana wanda lokacin ta ya fita shi wannan ya yi sakaci a kai waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba zai rama ta ba saboda abin da ya aikata ya yi laifi mai girma inda da gangam ne ya bari a kan mantuwa ko barci shi ne ake rama ta amma inda da gangam ne mutum ya bar sallah ta farilla har lokacin da ya fita ba zai rama ta ba wannan shine ra'ayin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da waɗansu daga cikin malamai na musulunci
ويؤمر السبي بها لسبع سنين ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ عشر سنين ويؤمر السبي بها لسبع سنين أنا أمرت اليالو ɗan ƙarami da yin sallah ta farilla a tun lokacin da yana ɗan shekara bakwai yaro idan ya kai shekara bakwai a wannan lokacin mahaifin shi ya dinga kula da ibadar shi tun daga tsarkinsa da alwallarsa da kuma sallar shi ya dinga kawo shi masallaci ya dinga saka shi a cikin sahu ya ga yadda ake yin sahu ake daidaita kafahu yadda ake yin sallah ta farilla tun yana ɗan shekara bakwai ake umartar yaro kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithi na abdullahi da amur wanda yana cikin sunan na abi dawud muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umarci 'ya'yanku da su dinga yin sallah tun suna 'yan shekaru bakwai tun suna 'ya'yan shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin ku doke su akan sakaci da wasa da sallah da suke idan suka kai 'yan shekara goma shine ce wa yudrabu ala tarkiha ana dukan yaro akan sakaci da sallah akan barin sallah da yayi darban ghayra mubarrihin duka wanda yake ba mai lahantawa ba idza balaga ashra sinina idan yaro ya kai shekara goma dan yaro ya zama yana dan shekara goma amma kuma yana wasa da sallah sai a yi kiran sallah ma a ganshi ya ci gaba da wasan shi a tafi masallaci a dawo to mahaifin shi sai ya dan kirawo shi ya dan caccarkwaya mai bulala ya tafi alwala kai sallah tun daga wannan lokacin saboda lokacin da balaga za ta zo mishi tuni da ya ja wannan ibadar ta sallah ta nutsu ya saba yin ta a cikin jama'a to shine dalilin da yasa wannan shine karshen karatunmu na yau abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik